نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كانوا متى shashida ga watan bulqada shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da biyar ga watan shida shekara ta 2023 shekara miladiya yawa insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka dakata tun daga tafiyar mu hutun azumi sai yanzu Allah maɗaukakin sarki ya kaddara dawo mu domin ci gaba idan ba a manta ba wani littafi namu mai albarka na wiqayatul insan min aljinni wash shaitan muna cikin fasali na biyar ne a cikin sa al khamis fasalin da ke bayani akan madakhilu shaitan fi ifsadil qulub hanyoyin da shedan yakan shiga wa dan adam domin ya lalata masa zuciya yan uwa malam a cikin wannan babin ya kawo mana abubuwa da dama kusan kamar guda goma sha hudu ne ina ji muna kan na sha hudu ne muka dakata a cikinsa muke a tsakiya ba mu kai karshe ba lokaci lokaci ya riske mu na yin hutu kuma dole muka dakata a wancan lokaci to amma saboda jimawa da muka bari karatu mu zan mana bitar abubuwan da malam ya kawo a gurguje kawai zan ambaci zan ambaci sunayen sa ne kawai sai mu dora malam ya kawo mana abubuwa ne guda 14 kamar yadda na gabatar daga cikin abubuwan da shedan yakan yi amfani da su wanda makamai ne manya-manya da shedan yakan rike kamar duk wani dan adam da yake gani ya daidaita akan hanya ya kautar da shi duk wani wanda yake gani yana bin Allah madaukakin sarki ya hana shi wannan bin Allah din na farko shine jahilci na biyu shine fushi yawan fushi ba fushi wanda yake dabi'a ta dan adam ba a'a ya kasance fushin yayi yawa sosai na uku shine hubbud duniya san duniya na uku shine tulul amali shine dogon buri na biyar shine alshirsu kwaɗayi da zarmiya na shida albukhlu rowa na bakwai shine alkibaru girman kai na bakwai ko na takwas shine hubbul madihi mutum ya kasance yana son yabo duk abin da ya yi sai an yabe shi na tara arriya shine yin abu ba dan Allah ba yin abu dan wani ya gani ya yabe ka na goma shine al'uzubu shine jiji da kai na sha daya shine al haka ne ko aljaza'u wal hala shine raki da yawan kai kara na sha biyu shine ittiba'ul hawa bin san zuciya na sha uku shine su'u dhanni mummunan zato zuciyar mutum ta kasance ba ta zaton alkhairi ga 'yan uwansa duk abin da zai gani kawai zai murda abin ya kalle shi ta negative hanya ta yadda kawai zai ɗauka abin da mutum yake yi ba daidai ba wannan shi ma hanya ce da shi ɗin yake bi wajen halakar da mutane sai abin da inda abin da muka tsaya a kansa na sha hudu shine ihtiqarul muslimi rena musulmi ya kasance mutum baya ganin kowa kan kowa daga shi baya ganin mutuncin kowa baya girmama kowa wannan ita ma hanya ce mummuna da shaɗan yake bi wajen halakar da mutane yan kuwa waɗannan su ne abubuwa guda goma sha hudu da malin ya kama wanda muke kan na sha hudu kuma kamar yadda na ga alamar littafi na ta nuna mun tsaya ne a daidai hadisin da imam muslim ya fitar da shi hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum lallai Allah madaukakin sarki baya duba zuwa surorinku gangunan jikinku ya kake dogo ne kai ko gajere kyakkyawa ne kai ko mummuna mai kiba ne kai ko siriri babu ruwan Allah madaukakin sarki da yanayin shakalin jikinka wa amwalikum haka Allah madaukakin sarki baya kallon dukiyoyin da kuka mallaka mai arziki ne kai ko talaka ka tara kadarori ko kuma baka da komai daga kai sai kanka kawai babu ruwan Allah madaukakin sarki da wannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa lakin sai dai yadda al'amarin yake abinda Allah madaukakin sarki yake kallo a tattare da mutane shine yanzu ila qulubikum yakan kalli zuciyoyinku ne ya ga me ka kudurce a cikin zuciyarka kyakkyawa ne ko mummuna abu ne mai kyau ko mara kyau to da wannan Allah madaukakin sarki yake maka hisabi da kuma shi zai kama ka wa a'malikum da kuma ayyukanku na zahiri me ka aikata me za ka aikata shine abinda Allah madaukakin sarki yake kallo wannan hadisi shine hadisin da muka tsaya a kansa za mu tashi maganar imamul qurtubi ga wanda suke da littafi a hannunsu malai ya qulul qurtubi rahimahullah babban malamin tafsiri abu abdullahi al-qurtubi alaihi rahmatullah yake cewa wa hadha hadithun azim wa hadha hadithun azim wannan hadisi ne mai girma ya tarattabu alaihi Allah yuqta bi aibi ahadin lima yura alaihi min suwari a'malihi ta'a min suwari a'mali ta'a malaiti imam al-qurtubi wannan afwan imam al-qurtubi din guda biyu ne akwai abu al-abbas al-qurtubi shi malamin hadisi ne wannan ya fa karkata zuwa ga bangaren hadisi akwai abu abdullahi al-qurtubi shine bi littafin babban littafin tafsirin nan da duk ɗaliban ilimi sun san shi to wannan abu abul abbas al-qurtubi din ne ba abu abdullahi al-qurtubi ba ma'ana masanin hadisi ne duk da yake dukkanin su masanin hadisi da qur'ani ne to amma za ku ga kowanne malami akwai inda yafi mai akwai inda yafi karkata akwai inda yafi a ƙarfi a bangaren yake cewa wannan hadisi ne mai girma wanda za a iya cirowa za a iya tatowa a cikinsa Allah yuqta bi aibi ahadi kada a yanke hukunci kai tsaye da aibun wani da aka gani da tattare da shi na zunubi ko abin da yake ba daidai ba lima yura alaihi min suwari a'mali ta'a saboda abin da aka gani a tattare da shi na surori na ayyukan da'a kawai a yanke a ce wani mutumin kirki ne wani dan aljanna ne malai sai kada a yi haka awil mukhalafati ko kuma abinda aka gani na safa wa shari'a sai a yanke hukunci a cewa ne dan wuta ne malai ce wannan ba a yin haka fala'alla man yuhafizu ala al'amali adh-dhahira malai ce mai yiwa ne wanda kake gani yana iya kiyaye ayyuka na zahiri na da'a kana ganin sa a duk inda ya kamata a masallaci a wajen karatu daidai gwargwadon aiwatar da abinda Allah madaukakin sarki ce aiwatar daidai gwargwadon bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokari a kanta ka ganshi haka sai malai ce a mai yiwa ne ka ganshi haka ya'lamu Allah min qalbihi wasfan madmuman amma kuma Allah madaukakin sarki ya san wata siffa a bazzargi a tattare da shi wacce take a koyi kai baka sani ba bai yiwa ne kai a zahiri yadda kake ganin sa mutumin kirki ne bawan Allah ne salihi babban abin da ake so shine sai kai masa kyakkyawan zato muna tsammani wani mutumin kirki muna tsammani wani aikin da yake aikatawa irin aikin yan aljanna amma qat'an ka yanke hukunci ka ce wani dan aljanna ne wannan ba aikin ka bane wannan aikin Allah subhanahu wata'ala ne da ya halicce shi yake bada aljanna da wuta haka nan aikin manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ake masa wahayi a gaya masa wani dan aljanna ne ko dan wuta amma banda Allah da manzansa babu wanda ya ce yanke hukunci akan wani ya ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne ba a yi abin ne abin ne da ake gina shi ake gina shi akan zato gwargwadon abin da ka gani na zahiri mai yiwa abin da yake aikatawa na na zahirin nan duka akwai wani abin da yake aikatawa kai baka san shi ba a gefe wanda ta dalilin sa Allah ya rushe aikin sa gaba ɗaya Allah ya kiyaye mu wanda baka san shi ba to shi sa ba a yanke hukunci mala yace a la tasihhu ma'ahu tilka al'amal irin aikin da wannan aikin da yake aikata ba sa inganta duk aikin kirkin da yake aikatawa sakamakon wancan abin da yake da baka sani ba to Allah madaukakin sarki ba ruwansa da wancan aikin dan annansa wala'alla marra aina alaihi tafritan wa ma'asiya haka nan ko kuma zaka ga wani shi kuma a tattare da shi zaka akwai tafridi akwai gazawa wajen ayyukan alkhairi aw ma'asiyatan ko kuma akwai abubuwan da suke kai tsaye da kaga zaka ce wani saban Allah yake sai dai kuma ya'lamu Allahu min qalbihi wa safan mahmudan yaghfiru lahu bi sababihi Allah madaukakin sarki ya san wata siffa a tattare da shi a bar yabo wanda ta dalilin wannan sun faɗi wancan abubuwan da kake gani na zahiri na ayyukan sabo Allah zai gafarta masa saboda ita baka sani ba mutum ne kullun zaka ganshi a cikin wata siffa wacce kai a ganinka ba mai kyau bace yana aikata ayyukan da ba daidai ba to amma akwai wata siffa a boye ko kuma akwai wani abin da yake a boye wanda ta dalilin sa Allah madaukakin sarki zai tafiye da waɗancan ayyukan nasa marasa kyau duk zai gafarta masa kaga kai me kake kallo ayyukan sa mummuna maybe kana jefi ma kana yanke masa hukunci kana cewa dan wuta ne ko ba zai shiga aljanna ba ko Allah ba zai masa gafara ba ko abin da ya kama da haka malai ce wannan ba a yin haka yace fal a'malu amarat amaratun dhanniya yace duk ayyuka da kake gani alamomi ne kawai na zato me yake nufi da wannan shine alamomi ne da kake iya kallo kai wa dan uwanka kyakkyawan zato ko mummunan zato ka ce wani ana sare mutumin kirki ne wani ana sare ba mutumin kirki bane me yasa kace ana sare ba mutumin kirki bane saboda ayyukansa galibi ba na kirki bane me yasa kace ana sare mutumin kirki ne saboda ayyukansa galibi mutumin kirki ne amma ba a yanke mutum hukunci kai tsaye a bashi aljanna ko kuma a bashi wuta malam ce malam ce la adillatun qat'iyya ba dalilai bane kai tsaye da ake ake yanke hukunci akan su wa yatarattabu alaihi hakan imam al-qurtubi sai hayyin wannan hadisi da muka karanta za mu iya fahimta a ƙarƙashin sa'adamul guluwi fi ta'zimi man ra'ayna alayhi a'malin saliha kada mu wuce gona da iyaka kada mu zaki wajen girmama wanda muka ga ayyukan alkhairi a tattare da shi wanda muka ga ayyukan kirki a tattare da shi kada mu zaki wajen yabansa da kuzuzuta shi da ɗauka aljanna gaba ɗaya a bashi wa adam lihtiqari li muslimin ra'ayna alayhi af'alan sayyi'a yace har yanzu wannan hadisi kuma za mu iya ɗauka ta ƙarƙashinsa kada mu wuce gona da iyaka wajen wulaƙanta da ganin rashin girman musulmin da muka ga wasu mummunan aikin a tattare da shi bal tuhtaqar wa tuzammu tilka alhalati sayyi'a yace babban abin da ya kamata shine wannan mummunan aikin da shi wancan bawan Allah yake shi ya kamata a ce ka zarga shi ya kamata a ce ka ga rashin daidansa ba shi shakhsiyarsa ba ma'ana ba shi dan adam din da ke aikata laifin ya kamata ka rinka tsana ka gayi abin da ba daidai ba a'a laifin da yake shi kamata ka rika tsana ta yadda da ce zai canza daga wannan aikin da yake mara kyau ya dawo aiki mai kyau zaka yi mai zaka canza daga wancan tsanar da kai masa ka koma mai koma soyayyarsa dan uwa na fata an fahimta kaga ashe ba mai kake ba shakhsiyarsa kake yi ba kenan ko to shine babban abin da ya kamata wannan abin yana da yana da kyau kuma fahimce shi a rayuwa zai taimaka mana wajen mu'amalantar juna duk mutumin da yake aikata wani aiki na rashin kyautawa to za ka ji ba ka son sagwar gwadon wannan aikin da yake aikatawa ne ba shi shahsiyarsa ce ba ka so inda wannan aikin nasa zai bar gangan jikinsa ya kasance ya mai gurbinsa da aikin alkhairi to sai ka kuma yanzu kana son sa to wannan ita ce zuciya mai kyau kenan to amma ka rinka tsanar ka tsani gangan jikin mutum haka kawai saboda baki ne ko bai maka ba a'a wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye malaiti fatadabbar hadha fa innahu nazarun daqiq yace kai tadabburi kai tuntuntuni ka kai ka kawo akan wannan bincike ko wannan nazari yace fa innahu daqiq saboda bincike ne mai zurfi kware da gaske da kamata a ce kowanne musulmi yayi wa billahi tawfiq da ce a wajen Allah madaukakin sarki yake maganar da aka dauko daga Imam al-Qurtubi ta tiki a nan wajen wa ma qalahu al-Qurtubi sai malai ci gaba da cewa abinda imam al-qurtubi ya faɗa wanda muka haikaito yanzu alaihi rahmatullah Allah ya masa rahama fi tafriq baina bughd adh-dhanbi wa bughd al-mudhnib daqiqun fi'lan yace wajen kokarin bambance tsakanin shi kansa zanubin da kuma wanda yake zanubin yace daqiqun fi'lan abu ne da yake tabbas akwai buƙatar sanya ido a kansa yace qallaba yantabihu ilayhi kathirun min al-ulama'i fadlan an ghayrihim yace da yawa zaka ga hatta wasu daga cikin malamai ba sa iya kaiwa zuwa ga haka ba sa iya faɗa kuwa su gane wannan abin da malam ya faɗa yace fadlan an ghayrihim bare wanda ba su ba ma'ana mutum ya iya tantance tsakanin laifi da mai laifi ya iya tantance tsakanin kyamatan laifi da kyamatan mai laifi yace wannan abu ne da hatta malamai wasu daga ciki sukan afka daga cikin su gaba ɗaya sukan masa kuɗin gora ne kawai eh su tsani laifin da mai laifin gaba ɗaya a lokaci guda ya ce to ballantana wanda kuma ba malamai ba amawa ci kaga su suka fi cancanta su shiga cikin wannan kuskuren kenan mala ya ce wa yu'ayyiduhu qawlan qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ke ƙara ƙarfafa wannan magana ta imam al-qurtubi shine fadin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yake cewa fa wallazi la ilaha ghayruhu ina rantsuwa da Allah maɗaukakin sarkin da babu abin bautawa da cancanta sai shi inna ahadakum haƙiƙa ɗayanku la ya'malu bi amali ahli janna zai ta yin aiki irin aikin yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u har sai ya kasance tsakaninsa da tsakanin shiga aljanna bai kai zira'i ɗaya ba ma'ana tsakaninsa da ya mutu akan wannan aikin ya shiga aljanna bai fi zira'i ɗaya ba saura kiris ya mutu akan aikin ɗa'a bai ya sabi kuwa alaihin kitabu kawai sai littafi na kaddara da aka rubuta masa sai ya rigaye shi sai ya shiga gabansa fa ya amalu bi amali ahalin nar kawai sai ya aikata aiki irin aikin yan wuta fa ya dakulu ha kuma sai ya kasance karshen sa ya shiga wuta Allah ya kiyaye mu da mugun karshe zai ta aikin alkhairi yadda yadda mutane suke gani wannan mutumin kirki ne salihi ne da inda ake neman alkhairi ka same shi ka samu zai kai zai kai sai karshen rayuwarsa dab da mutuwarsa sai kaddara ta rigaye shi abinda bawo shi ke cewa kaddara ta riga fata kenan sai kaddara ta shiga gaban sa shikenan sai ya juye kuma sai ya aikata aikin da yake irin da yan wuta ne kuma sai ya cika akan shikenan sai ya shiga wuta fa ya'malu فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل هكذا يقول إنني حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهلنا فيدخلها يتكم وإن أحدكم حقيقة أيضا تكنكم لا يعمل بعمل أهل النار زي أيكة أيكي إذن أيكي يموتا a zahiri yadda mutane suke gani aikin yan wuta yake aikatawa ba shi da kirki a cikin aikin ayyukan ibada da yadda yake mu'amala da mutane hatta ma ya kunu bai wa bai illa zira'u har sai ya kasance tsakaninsa da wutar jahannama bai kasa bai fi zira'i ɗaya ba saura ƙirs ya mutu akan wannan mummunan aikin nasa fa yasbiqu alaihi alkitabu shi ma sai littafi ya rigaye shi fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai kuma kaga ya aikata aiki irin aikin ahli aljanna fa yadkhuluha sai kuma ya shiga aljanna shi kuma wannan za a samu a zahiri za ka ga aikin da yake aikatawa kamar aiki ne irin na 'yan wuta duk inda za a ce ga wani mara kirki za a faɗe shi to amma sai dab da mutuwarsa sai littafin kaddara rubutu da Allah maɗaukakin sarki a kansa sai ya rinjaye shi Allah ya kaddara ɗan aljanna ne dama to shi kenan sai ka ga ya canza lokaci guda sai ya ta aikata ayyukan alkhairi shi kenan dab da mutuwarsa kawai sai ka ga ya canza sai mutu a haka da ya mutu kuma shi kenan sai mai sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi akan abin da ya mutu akai sai ya shiga aljanna wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi malaki walakin rubama tashkala fahmu hadha alhadith ala alba'd malaki sai ne wannan hadisi da muka kawo yanzu zai zai zai yi wa da yawa daga cikin mutane iskali da yawa daga cikin mutane zai musu iskali zam kasa fahimtarsa shine ina aka ce istashkala abinda ka kasa fahimtarsa abinda ya rikitar da kai to wannan hadisin zai rikitar da wasu me dalili saboda wani zai ga ya za a yi mutum yana ta aikin alkhairi kuma ƙarshe ya juye ya za a yi mutum yana ta aikin shari kuma ya juye to insha Allah ta'ala malam zai kawo haƙiƙanin abinda hadisin yake nufi shi malam ce wal ma'ana abinda hadisin yake nufi wallahu a'lam Allah shine masani annar rajula haƙiƙa mutum yuzhirul a'mal as-saliha lin-nas zaka ga zai bayyana aiki nagari lin-nas ga mutane ma'ana aikin da yake na alkhairi mutane suke ganin sa a matsayin na alkhairi to amma akwai wani abin da yake mani'i da zai hana Allah madaukakin sarki karba aikin nasa saboda me ko ba dan Allah yake yi ba yana yi ne dariya a zahiri ku duk kuna ganin sa aikin alkhairi yake yi amma shi ya san ba dan Allah yake yi yana yi ne dan yayi manyan mutane dan ya burge mutane dan ya samu suna dan ya shahara kowa ya san shi dan ya samu dukiya dan ya samu wani gharab min aghrabid dunya wani abu daga cikin abubuwan duniya dan haka yake ta aiki to amma duk wanda zai kalle shi zai ce kai ai wani alhamdulillah bawan Allah ne salihi to amma Allah madaukakin sarki ya san irin aikin da yake to shine abin da ake nufi zai ta aikin alkhairi zai ta aikin alkhairi wa inna qalbahu ma laysa to amma zuciyarsa mali'un bir riya'i wan nifaq tana cike da riya da munafinci aikin ba dan Allah yake yin sa ba fa zahiru lin nasi annahu ya'malu bi amali ahli jannati abin da yake zahiri a wajen mutane yana yin aiki irin aikin yan aljanna ولكن ولكن, ولكن الله يعلم ما خفي عنه من خبث باطنه سيدي الله مدaukakin sarki shi ya san abin da ya buye daga mutane na mummunan baɗinin sa abubuwan da ya buye na rashin yin aikin dan Allah Allah madaukakin sarki ya sani yayin da mutanen da yake kai komo a cikin sa ban san abin da yasa yake aikin ba gani suke kawai yana yi ne dan Allah walidhalika shi yasa shine dalilin da yuhtamu lahu bi amalin sayyi sai a cika masa da mummunan aiki saboda daman zuciyarsa da ai da manufar da ta sa yake aikin ba kyakkyawa bane mummuna ne to da aka tashi cika masa sai a cika masa da mummunan aiki yan uwa Allah ya san mu fahimci wannan abin da malai ya kawo ma'ana ma'ana abinda Allah abinda annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yake nufi da cewa mutum zai ta aikin alkhairi saboda hadisin galibi ba a fahimtarsa ba a fahimtarsa mutum sai ta aikin da ba daidai ba in kai masa magana sai ce ai ba a san abin da mutum zai cika da shi ba sai kawo maka wannan hadisi sai ce ai annabi ya ce mutum zai ta aikin alkhairi sai ya zo mutuwa kuma sai muta dan muta mutum zai ta aikin sharri sai ya zo mutuwa sai muta dan aljanna wato shikenan zai maka hujja ina fata an fahimta to shine ma ne cewa hadisin kwata kwata yadda mutane suke daukar sa ba haka annabi yake nufi ba sallallahu alaihi wasallam yadda hadisin yake nufi shine mutum zai ta aikin alkhairi kamar yadda wata ruwaya da malam zai kama da ta nuna mana haka karar ƴan uwa akwai ruwa da za ta fito mana da hakan karara mu fahimta mutum zai ta aikin alkhairi yadda mutane suke kallo aikin alkhairi yake yi amma haka Allah yake kallo ba haka Allah yake kallo saboda Allah madaukakin sarki ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur Allah madaukakin sarki ya san abin da kirji yake koyewa duk abin da Allah duk abin da mutum yake aikatawa wanda ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya sani saboda haka a sai mutum ya ta aikata aikin da yake na alkhairi mutane suna ganin sa matsayin aikin alkhairi to amma shi ya san yana yi ne ba dan Allah ba Allah ma kuma ya sani sai ya zo mutuwa sai wannan mummunar manufar ta sai ta bayyana sai mutane wuta ɗan uwa fahimta haka nan mutum zai ta aikata aikin da ba daidai ba a zahiri yadda mutane suke kallo mutane suna ta kallon ba mutumin kirki bane shi kuma a gefe ya je ya tuba tsakaninsa da Allah madaukakin sarki ya zama mutumin kirki ina fata an fahimta sai mutum ya tuba tsakaninsa da Allah madaukakin sarki mutane da basu ne masa kallon mutumin banza idan ya mutu da mai Allah madaukakin sarki zai karbe shi a matsayin mai tuba sai Allah ya bashi aljanna dan uwan fahimta haka al'amari yake shine abinda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi a cikin a hadisi ما ليتي فالظاهر للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة ولكن الله يعمل ما خفي عنهم من خبث باطنه ولذلك يختم له بعمل سيء فيما ليت والأعمال بالخواتيم سوكما أيوك أبن أي فلوشين لك أرشانس إيوي با هوا بسوكر با فرقم با أرشان والآقبة lilmuttaqin haka Allah madaukakin sarki ya faɗa kyakkyawan karshe na daga masu tsoron Allah ne saboda haka wal a'malu bil khawatim ayyuka yadda ake kallon ayyuka karshen ake kallo saboda haka abinda mutum ya tuka da shi da shi ake tashin sa Allah ya mana kyakkyawan karshe malai to inna rajula haka nan kuma mutum la ya'malu bi ali ahli nar zai ta aiki irin aikin yan wuta min adh-dhunub nadbi wal ma'asi da saqu wa ghayriha da makamantansu ثم يتوب توبة صادقة خالصة sannan sai koma gefe ya tuba tuba na gaskiya tsakaninsa da Allah madaukakin sarki wa yabda'u ma wa yabda'u ma Allah ahadan jadidan ya fara sabuwar rayuwa ta ta bin Allah madaukakin sarki mali'an bi ta'ati wacce take cike da bin Allah madaukakin sarki wal qurba da neman kusancin Allah madaukakin sarki fa yaqbalu Allah tawbatahu sai Allah ya karbi tubansa tuban nan nasa li'ilmihi bi ikhlasi niyyati saboda Allah ya riga san cewa da gaske yake ya tuba zai kuma zuwa wancan aikin nasa wa safa'i qalbihi da kuma tsarki na zuciyarsa Allah ya san da gaske yake ba da wasa yake ba wa yuhtamu lahu bi amalin salih sai Allah madaukakin sarki ya cika masa da kyakkyawan aiki sai ya cika da kyakkyawan aiki malai arita wal amalu bil khawatim su ayyuka ana kallon karshen su ne ba farkon su ba Allah maɗaukin sarki ya samu cikar imani to ina ganin insha Allah ta'ala nan zamu dakata sai kuma gobe idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu sai mu tashi wa yu'ayyidu dhalika hadithu sahl bin sa'd bin sa'idi radiyallahu anhu Allah maɗaukin sarki ya samu dace dan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya fuskurar da muke Allah maɗaukin sarki ya bi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة